أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وإذ يعدكم الله إلى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين كتنا إذ يعدكم الله إلى الطائفتين أنها لكم lokacin da Allah Ubangiji yake muku alkawari da harshen Jibrilu a cewa jama'a kashi biyun nan Allah ya muku alkawarin zai ba ku ɗaya wato al'ir awin nafir lokacin da Abu Sufyana yake dawowa daga Sham da kaya kayan dukiya mai yawa na dubban dubban dinarori domin haɗawa suke dukkan mai dukiya a haɗa a yi karafka guda ɗaya je wo ciniki a dawo kuma sai lokacin tafiya ya sake to sai jibril ya gaya wa annabi sallallahu alaihi sallama ga karafkan mutanen makka suna dawowa daga sham suna ɗauke da dukiya mai yawa amma mutum kamar mutum arba'in ne manyan mutanen da suke tare da wannan kaya amma kayan kuɗi ne na dinarori dubbai to sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya fita ya gaya wa jama'arsa cewa za su tafi mai shiga musulunci yanzu sai haka ce la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ashhadu anna isa abdullahi wa rasuluhu abinda ka faɗa ka ce ka yadda tun daga zuciyarka har bakinka Allah shi kadai ne ake bautawa da gaskiya da cancanta ba shi da abokin tarayya cikin mulkinsa kuma ka ce ka tabbata annabi Muhammadu bawan Allah ne manzon Allah ne kuma ka ce ka tabbata Yesu ba dan Allah bane ba wani Allah ne tare da Allah ba a'a Yesu bawan Allah ne manzon Allah ne Allah ya halicce shi da abun mamaki da uwa babu uba kamar yadda ya halicci annabi Adam babu uwa ba uba din ma kamar kowace mace in ta samu ciki ba mijinta ne ke kera mata jinjiri a cikin cikinta ba ya sa masa rai a Allah ne ke kera wannan jinjirin in ya gama kerawa ya sa masa rai to haka Allah ya kera annabi Isa a cikin Maryamu ya sa masa rai Allah ba uban kowa bane Allah ubangijin kowa ne ka yadda ka yadda to alhamdulillah ne muka murna ka zama musulmi yau duk abin da ya zama dole akan musulmi ya zama dole akan ka duk kuma abin da ya zama musulmi ya zan wajibi a kansa ya zan wajibi a kanka duk abin da musulmi ba zai ci ba kai ma ba za ka ci ba za ka je kai wanka a koya maka sallah akwai sallah sau biyar kullum kuma za ka kame bakinka ba za ka sha ruwa ba sai rana ta faɗi kai niyya za mu karasa wannan azumi tare da kai Allah baka dukiya ka fidda zakka Allah ya baka dama ka je haji irin wannan wanka in ka kwanta da matarka sai ka irin wannan wanka sannan ka yi alwala kai sallah kuma ba a cin naman alade ba a shan giya a musulunci mene sunan kanada na zem zeblem to yanzu me kake so ai masa ai maka suna musulunci jibril malam jibril malam ne maka murna malam jibril malam alhamdulillah Allah taimake ka malam jibril malam na taimake ka ba shi malam sai jibril ya gaya wa annabi sallallahu alaihi wa sallam cewa ga karabkan mutanen makka suna ɗauke da dukiya mai yawa to ta zo ita ma to ku ce ta ce la ilaha illallah ta ce la ilaha illallah ta faɗa ta faɗi la ilaha illallah muhammadun rasulullah sallallahu عليه وسلم أشهد أن عيسى أن عيسى عبد الله ورسوله abin da kika faɗa kin ce kin yarda tun daga zuciyarki har bakin kin yi imani Allah shi kadai ne shine ubangiji kowa da kowa da komi kuma shi kadai yake bautawa kin ce kin tabbata annabi Muhammad bawan Allah ne manzon Allah ne Allah ya aiko shi da wannan addini kin ce kin tabbata Yesu ba dan Allah bane bawan Allah ne manzon Allah ne yadda Allah shi ke halittan jinjiri a cikin kowace mace ba mijinta ne ke halitta mata wannan jinjiri ya sa rai ba haka Allah halicci Annabi Isa ya sa masa rai a tare da uwa kadai babu uba kamar yadda Adam ba uwa ba uba yayi Hawwa uba uwa kin yadda ko ta yadda to to muna miki murna kin zama musulma daga yau abin da ya zama dole akan musulmi ya zama dole akan ki za ki kame baki ba za ki sha ruwa ba sai rana ta faɗi ki niyya mu karasa wannan azumi tare da ke sannan Allah ya baki dukiya ki zakka Allah ya baki dama ki je haji a irin wannan wanka da zaki in kwanta da mijinki dole sai an yi irin wannan wanka sannan ayi alwala ayi sallah kuma akwai jini da yake zuwa mata a cikin kowane wata yawancin su ana kiransa jinin haila to wannan jinin in ya zo zai a daina sallah in cikin azumi ne za a daina azumi ko ba za a kwanta da miji ba sai wannan jini ya dauke ayi wanka irin wannan wankan da zaki yau ayi wanka sannan a koma sallah ayi lissafin azumin da aka sha a biya amma ba a biyan sallah kuma mene sunan ki na da sera yanzu wani suna kike so na musulmi muna dalla aisha muna miki murna aisha ko ba a cin naman alade ba a shan giya a musulunci muna miki murna Allah ya taimake mu sai annabi ya ba da labari wa sahabbai sai sahabbai suka fito mutum ɗari uku da goma sha uku suka yi wajen badar badar kasuwa ce ta shekara shekara kullum ana gamuwa a wurin to suka je ba su san labarin abu sufyana ba abu sufyana shugaban wancan kaya ya riga ya ji labarin annabi ya fito da jama'a ya hayi wani mutum ana kiransa zamzam ya biya shi dinari ashirin maza maza ya je ya gaya mutanen makka su kawo gudunmawa maza maza ga muhammadu nan zai tare su zai kwace musu kaya shikenan sai labari ya kai musu kamar wannan labari ya kai musu akwai atika yar abdul muttalib ta yi mafarki kamun wannan mutum ya zo da kwana uku ta ce ta yi mafarki wani mala'ika ya sauko ya ya ciccibo wani katon dutse ya jefa shi sama dutsen ya dawo ya tarwatse ba wani ya saura maka wanda dutse bai je ya musu duka a gidansu ba sai ta faɗa da ta faɗa wa wata wata ta faɗa wa wata sai labari ya samu Abu Jali Abu Jali sai ya ce wa Abbas to yanzu abin ma ya wuce maza wato mazajen ku suna ce annabawa ne Allah ya yi ku yanzu har mata ma kuma sun zama annaba suna ba da labari wai sun ga mala'ika to shikenan da labari ya kai sai abu jali ya hau ya ihu akan ka'aba yana kiran kowa da kowa a je maza maza ga muhammadu ya tarika to yayi suka yi ta addu'a da za su fito suna cewa allah duk wanda ya yanke zumunta duk wanda ya kawo mutane abin da ba su sani ba duk wanda ya raba tsakanin mutane da mutane allah ka wulakanta shi to shikenan suka yi wannan addu'a a ka'aba da za su tashi ranar yakin ma da safe sai da Abu Jali ya maimaita wannan addu'a yana ce dukkan wanda ya yanke zumunta ya kawo mana abin da bamu sani ba Allah ka wulakanta shi yau yau din nan to sai kuma Allah ya karba shi shaninka da jahili da malami su Yahudawa Allah ya ce su zo ai mubahala suka ce a'a su ba za su yi mubahala da annabi ba shi ko da yake wannan jahili ne ga sun yi mubahalan da kansu annabi bai yi ba su sun yi da kansu sai ko mubahala ta kama su ta haka ya kamata ko ne yaushe in ana jayayya kan wannan abu ƙarya ne ko gaskiya ne ai wannan addu'a mana kowane abun da ake ake ake shakka a cikin addini ƙarya ne ko gaskiya ne ai mubahalan mana gani ai Allah kan ba zalimi bane kuma Allah ya sani in kai baka sani ba Allah ya sani ai addu'a duk wanda yake kan ƙarya Allah ya halaka shi Allah ya watsa shi aninsa Allah ya taimaki gaskiyan da ya sani ai wannan to shikenan sai suka zo aka aka aka gwabza din shine Allah ke gaya mana yanzu to shikenan Jibril ya gaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama jama'a guda biyun nan dai waɗanda suka taso mutum dubu da makami da waɗanda suke tafiya da kayan dukiya su arba'in Allah ya muku alkawarin zai ba ku ɗaya to ba buɗa wanne ne aka yi alkawarin ba sai annabi ya gaya wa sahabbai sahabbai suka ce in gaskiya ne kam tun da yake fito da niyyar yaƙi ba mun fi son a bawo mai dukiyar wanda babu makami wa hiya dukum la ida ta'ifataini lokacin da Allah yake muku alkawarin ɗayan kashin jama'a guda biyu ya muku alkawarin zai ba ku ɗaya anna halakum kashi ɗayan kam naku ne shi makiyi da yana da dukiya yana da makami to in ka zabi a baka dukiyarsa to in ka karbi dukiyar to ai in ya tashi da makamin da kai da dukiyar da ka karba duka kun za ku zama nasa amma in Allah ya baka nasara a kansa da shi da makamin duk ka kama to da dukiyar duk ta zama taka to sai Allah ya zaba musu makamin akan dukiyar don saboda ya zama da su da dukiyarsu da komai ma sun zama na annabi sallallahu alaihi wasallama anna halakum wa tawadduna anna ghayra zati shawkati takun lakum amma dai sahabbai sun fi son a ba su kashi ɗayan nan wanda babu kaya kaya kashin da babu kaya kaya shine wanda ba makami shi mai dukiyar kenan ake so anna ghayra zati shawkati takun lakum wa tawadduna ku kuna gurin anna ghayra zati shawkati wanda ba ta da makami din wato karafkan da ba ta da makami ita kuke so a hada ku da ita wa yuridu Allahu an yuhiqqa al-haqqa bi kalimatihi amma abin da kuke nufi daban abin da Allah yake nufi daban Allah yana son daga yau din nan sha bakwai ga watan Ramadana a cikin watan Yunayir miladiya tana da shekara ɗari shida da ashirin da hudu to yau din nan ne Allah yake so ya tabbatar da alkawarin da ya yi cewa yuridu su yuridu na ayyutu unurar Allah biya fahim wa ya bar Allah illa yutimma nurahu walau kafir kafirun to yutimmu Allah nurahu yau Allah yana so ya cikata annurin sai karya kashin bayan kafirai wai yadukum Allah ida ta'ifatain anna halakum wa tawadduna anna ghayra zati shawkati takun lakum wa yuridu Allah an yuhiqqa al-haqqa bi kalimati yau Allah yake so ya tabbatar da gaskiya ta tabbata gaskiya annabi ya samu nasarar da Allah ya masa wannan alkawari dama Allah ya masa alkawari nasrun min Allah fatun qarib dama ya ce wa yusraka Allah nasran aziza duk da Allah ya masa wannan alkawari to zai tabbatar da wannan alkawari إنا فتحنا لك فتحا مبينا يسرك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما ويرزقك الله نصرا عزيزا الله zai tabbatar da gaskiya kuma ya tabbatar da kalmomin da ya alkawari zai yi yuridu an an yuhiqa al-haqa bi kalimatihi wa yaqta dabir al-kafirin daga yau yake so ya tumbuke asalin kafirai gaba ɗaya daga yau badar din nan
ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون Allah zai yi haka din ne ya zaɓa muku masu makamin ne don ya tabbatar da alkawarinsa ya tabbatar da gaskiya tun daga yau yuhiqqal haqqa wa yubtil al batila ya tabbatar da gaskiya ta tabbata ita ce gaskiya tun daga yau yau sha bakwai ga watan ramadana din nan yawmal furqani yawmal taqal jam'ani ranan saukan alqur'ani kenan sha bakwai ga wata aka saukarwa annabi da alqur'ani sha bakwai kuma aka yi karan badar to rana duk rana ɗaya ne shi alqur'ani an saukar masa cikin watan ramadana ne sha bakwai ga wata yawmal furqani yawmal taqal jam'ani sannan kuma sai aka aje qur'anin a sama sai da aka yi wata shida ba a bashi komai a ciki ba shine Ramadan, Shawwal, Zulqa'da, Zulhajji, Al-Muharram, Safar. To a cikin Rabi'ul Awwal ne lokacin da shekarunsa suka cika arba'in daidai aka so aka so masaukar masa da Iqra, rannan ne Qur'ani ya fara sauka a duniya kam. Amma yana nan a Baitul Izzati. Lihiqal haqqa yubtil al-batila yau daga yau ne Allah zai tabbatar da gaskiya ta zama gaskiya ta kama matsayinta wa yubtil al-batila ya ƙaryata ƙarya ta kama matsayinta na ƙarya walau kariyal mujrimuna ko da wayannan miyagun sun kida yau abin da zai tabbata kenan a yau din nan insha Allah إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين كتنا لوكتن ده komi da komai ya tsaya duk shawara ta ƙare ba abin da ya saurar dai sai dai yakin mun yi maganan yadda aka yi ta shawaran jiya yadda sahabbai suka ba da shawara waɗansu sun ce a koma gida a shiryo waɗansu sun ce a mu yakin mu dama Allah ne yake taimako mu ba yawan jama'a ko yawan makami ba waɗansu sun ce karka ji tsoro in nan duk gabaki ɗaya mun mutu ma sahabbanka suna nan za su taimake ka waɗansu sun ce ko da kogi kace mu shiga cikin teku za mu shiga ba za mu gaya maka yadda bani Isra'ila suka gaya wa Annabi Musa ba duk da an gama wannan to yanzu ba abin da ya saura sai yakin kenan za a shirya to sai annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ta addu'a yayi ta addu'a yayi ta addu'a yana daga hannu yana addu'a har mayafinsa yana faduwa abubakar yana dauka yana mayar masa abubakar yana cewa ai Allah ya karba ai ya isa haka Allah ya karba yana ce Allah Allah wa'annan jan jama'a nawa idan ka halakar da su yau shikenan ba za a kare maka sallah ba su ne kadai masu yi maka sallah in ka halakar da su ne ba za a kare maka sallah ba malamai suka ce me yasa annabi ke tsananin wannan addu'a bayan ku alkawari ya cika Allah ya ce zai cika masa alkawari sai aka ce ai matsayin masanin Allah kenan fa auji fi nafsi khibatan musi shi Musa a gaban Allah ne ma ya dauki sandan Allah ya gwada masa yadda zai da sandan in ta zama maciji ga yadda zai yi amma da da ya jefa sandan sai tsoro ya zo masa kada dai Allah ya nuna wani iko domin Allah shi mai iko ne la salama falu Allah shi yadda ya ga dama yake yi yadda ya ga dama yake yi saboda haka manyan mutane suke jin tsoron sha'anin Allah yadda ya ga dama yake ba mu ce masa dan me a misali yanzu kamar lokacin da mutanen China a zamanin da suke China an yi ta jayayya sai da aka yi ta jayayya waɗansu sun ce akwai Allah wasu ce ba Allah wanda suka ce akwai Allah aka ce su faɗi yadda Allah yake suka faɗi Allah shine mai sama shine mai ƙasa shine mai komai duk abin da shi ke yiwa duk abin da bai ba shine shine mai ciyarwa shine mai sha suka yi ta faɗin sifofin Allah kafirai kuma suka ce a ba wani Allah kowane dan adam dan uwansa shine Allah sa in kaga dan adam yana neman abinci to mutum dan uwansa ne zai kawo masa in yana neman ruwan sha mutum dan uwansa ne yake kawo masa duk abin da dan adam yake nema dan adam dan uwansa yake masa ba wani Allah banda banda ni to da aka yi ta jayayya sai tarayyar Soviet sai ta ce da yanzu abin da za a yi a je a zaɓi mutum arba'in a kowane gari cikin ƙasar Rasha wanda suke cewa akwai Allah a zaɓo mutum arba'in wanda suka ce ba Allah a haɗa su a gina gini a sa su waɗannan a bar su da Allah waɗannan ku buɗe musu taga a ce musu abin da suke so su kira mutanen su shikenan waɗannan musulmi ɗan uwan mu sai a kulle su aka ce in ce ko Allah yana ko ina eh to shikenan an bar ku da Allah waɗannan ku sai aka buɗe musu taga duk abin da suke so sai su kira ƴan uwan su kafirai su kawo musu waɗannan ku suna can tare da Allah aka ɗiba musu wata shida kamun wata shida wannan katti sun ci sun koshi ba aiki ba kuma sai sai abin da suke su duk za a kawo musu bayan Allah dan uwan mu ko sai Allah ya juye ya zubar da buhunan su ya kai su aljanna sai ya juye sai zubar da buhunan su wato gawayen su ne buhuna ko na ce su kam sun tafi aljanna sai aka juye buhuna aka jefar da buhunan su wato gawayen su ko ɗaya ba rage ba suka tafi aljanna ba ko ɗaya ranan da za a bude su a tabbatar da gaskiya in ji su arnan fa aka bude su sai wannan duk sun mutu ba sauran ko ɗaya wannan ko ga su ugun kafirai sai aka ce Allah sarki kaga waɗannan su ne da gaskiya to waɗannan da Allah yana nan ma to ai da dai ya kamata da ya bar ko guda ɗaya ma dai suka yi ta jafa'i to istidraji Allah yana gada in ya ga dama sai ya yi irin yadda ya ashabul kafi ya kwantar da su shekara ɗari uku da wani abu suna lafiya raba abin da ya same su amma kaga wata shida sai ya juye su to shi Allah abun tsoro ne shi Allah saboda haka wanzu Allah ya fi kowa tsoron Allah ke taro Allah Allah alƙawari na Allah alƙawari na in ka halakar da mutanen nan na shikenan ba za a kare maka sallah ba Allah alƙawari na to haka a dinga jin tsoron Allah kullum istasghithuna rabbakum to lokacin da kuke neman gudumawa da Allah Allah ka taimake mu Allah ka taimake mu Allah ka cika mana wannan nasara ka zarta mana da wannan alkawari fastajaba lakum Allah ya riga ya karba ya ce anni mumiddukum bi alfin min al malaikati murdafin banda nasarar da zan ba kuma zan aiko muku daga fada mala'iku dubu za su zo taimako walagan nasarakum wallahi badrin a cikin sura ali imran yake yake yake faɗa mana anni umidukum bi alfin min almalaikati murdafin can ku aka ce bi salasati alafin min almalaikati munzalin وما جعله الله الا بشرى لكم ويتمن قلوبكم به وما النصر الا من عند الله العزيز الحكيم كان سوره سوره ال عمران aka ba su dubu malaika dubu aka ce bari a karo muku dubu biyu su zama dubu uku bari a karo muku dubu biyu su zama dubu biyar to har dubu biyar din nan dai to an kawo musu ne kawai domin isa amma mala'ika ɗaya ma ke kashe mutane duk duniyan nan mala'ika ɗaya ne ke kashe mutane shine azra'ilu to haka mala'iku suka yi nadi irin na mutane suna yaƙi malamai dai sun ce lalle mala'ikun sun yi yaƙi anni umiddukum bi alfin min almalaikati murdafin zan kawo muku mala'iku gudunmawa dubu murdafin masu bin juna وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن قلوبكم به ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم wannan taimako gudunmawa da za a bayar na mala'iku dubu ko dubu ko dubu uku ko dubu biyar wato an kawo muku ne kawai don ku ji daɗi don albishir wa yatanma inna bihi qulubukum don zuciyoyinku su natsu su natsu da wannan taimako amma nasara tana wurin Allah ne shi kadai wa man nasru illa min indillah nasara tana wurin Allah ba da zuwan mala'iku ba ba da makaminku ba inna Allah sani Allah azizun mabuwayi ne hakimun goni ne إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام تلوكة دا وبنجي تبارك وتعالى يسنجامك جنجدي ya sa muku gengedi mutum yana zaune na rike takobi sai bacci ya dauke har takobi ya fadi to shikenan aminci ya zo kenan kwanciyar hankali ya zo bacci ba kawo mutum sai hankalinsa ya kwanta a lokacin da Allah ya kawo bacci ya dora muku izu shi kumun nu'asa amanatan minhu a wata kira yin shi kumun nu'asa lokacin da yake danne ku da bacci ko ko yake kawo bacci ya danne ku da shi yushi kumun nu'asa amanatan minhu saboda kun samu natsuwa da aminci wa yanzu alaikum min samai ma'an sannan kuma sai Allah ya kawo hadiri da Allah ya kawo hadiri wajen da mutanen mu suke wajen jigawa ne sai ruwan nan ya dade musu kasa wajen da arna suke wajen da zai karbi laka ne sai ruwan ya bata musu wuri to sai Allah ya saukar da wannan ruwa ya dabe musu kasa su mutanen mu ya bata kasar waɗancan kafirai kuma suka samu ruwa da sun samu jin kishirwa to wannan ruwa sai ya zo ga ruwan sha ga ruwan wanka ga kuma an dabe musu kasarsu sun ji daɗin aiki yughshikum an-nas amanatan minhu wa yunzilu alaykum minas sama'i ma'an litahhirakum bihi don saboda mafarkayya da aka yi lokacin bacci janaba ta samu mutane to an samu ruwan da za a yi wanka da shi amanatan minhu wa yunzilu alaykum minas sama'i ma'an litahhirakum bihi wa yuzhibu ankum rijza shaytani kuma ya tafiyar muku da waswasi irin na shaytan waliyar bita ala qulubikum kuma ya sa muku karfin zuciya daure zuciyarku ya sa ma zuciyoyinku karfi wa sabbita bil aqdam kuma ya dabe muku kasa saboda ya dabe muku kasa kasar da za ku taka duk da an yi wannan ruwa saboda waɗannan ku ji daɗi ku sha ruwa ku yi wanka hankali ya kwanta a tafiyar muku da waswasin shedan a dabe muku kasa ku ji daɗin yaƙi إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ka tuna lokacin da Allah yake ba mala'ikun da aka kawo ni ake ba su umarni iz yuhi rabbuka lil mala'ikati anni ma'akum fasabbitu allazina amanu ya mala'ikuna ina tare da ku ko kuma ku karfafa mini waɗannan muminai ni ina tare da ku Allah na gaya wa mala'iku anni ma'akum fasabbitu allazina amanu ku tabbatar da digadigan waɗannan muminai ku rike zuciyoyinsu ku karfafe su wato yadda shaidanu suke zuga mutum fajiri akan sabon Allah ya ji daɗin sabon Allah to haka mala'iku suke tare da muminai suke c- canja aka wato suke ah, karfafa karfafa su akan bautawa Allah Ah, mala'iku suna karfafa zuciyoyin muminai saboda bautawa Allah kamar yadda shaidanu suke karfafa fajirai ƴan uwansu wajen sabawa Allah ita zuciyar tana da hawa hawa ne na farko hawan zuciya inda jini yake ana kiran wannan wurin nafsu to wannan guri nan ne dukkan operator na cikin zuciya a nan yake saboda haka shi ba ruwan shedan da shi ba ruwan mala'ika da shi mutumin ne a wurin to abin da ya saba da shi shi kawai ake- idan wani abinci ya saba da shi a wannan wurin soyayyar abincin yake so yake in nono yake so in taba yake so in giya yake so in goro ne duk abin da yake kama zuciyar mutum ko shayi ko wani abu dai to a wannan wurin yake in mata ne in menene ma to saboda haka abu da duk mutum ya saba da shi wannan wurin abin da yake karfafa mutum da shi kenan to sama da wurin akwai wani wurin da shaidanu suke zama a nan jinin saboda haka da jinin shaidanu suke yawo cikin jinin dan adam masauki na biyu kenan inda shaidanu suke to in an wuce wurin to an kusa da inda hankali da rai hankalin dan adam da rai suke kenan sai mala'iku ne a wurin to shi ainihin nafsu abin da ka saba da shi ita za shine shine za ka yi mata dolenka in dai abin da ka saba da shi lokacin sa to dole sai ka yi ko mai kyau ne ko mai muni dole sai ka yi tunda ka saba mata kana yin wannan dole in baka yi ba za ka yi rashin lafiya mai shan taba in bai sha taba kansa zai ciwo mai cin goro in bai ci goro ba kansa zai ciwo mai shan shayi in bai sha shayi ba kansa zai ciwo dole ne sai ka abin da ka saba nan bai san mummuna ko kyakkyawa ba saboda haka ake son a saba wa rai din kyakkyawan abu in sallah ka saba sai ka yi in karatu ka saba sai ka yi in zikiri ka saba sai ka yi in waka ka saba sai ka yi duk abin da ka saba dole sai ka yi in lokacin sa yayi to daga nan sai wurin shedanun shedanun suna tare da jinin ne to sama da su kaɗan sai mazaunin mala'iku mala'iku ko za su ce karka yadda da waɗannan shedanu karka yadda da su za su ɓadda kai karka yadda da su za su ɓadda kai abin bautawa Allah ka bautawa Allah karka yadda da waɗannan shedanu za su ɓadda kai to daga nan kuma sai a samu wani matsayi wanda yake na na na rabbaniya wato dama ana kiran guraren nafsaniya shaytaniya malakaniya rabbaniya daga shi sai wurin asirin Allah wato su ainihin mala'ikun nan abinda za su gaya maka ka rabu da shaidan ka rabu da son zuciya mara kyau ga Allah yana ganinka ga Allah yana tare da mu yana ganinka to in kana da haduwa tsakaninka da wannan ofis na zuciya to sai ka rabu da aikin shedan ka kama aikin Allah ka ji waɗannan in ko waɗannan mutane su kewaye ka ga shedanu su ne kusa da kai a cikin kusa da jininka to su ne za su baka umarni ka karɓi Allah kiyaye to daga nan kamar yadda shedanu su za su sa ka ne ka saɓi Allah ta inda ka saba ba za su sa ka inda baka saba ba yanzu kaman malamai shedan ba zai ce su tashi- fashi da makami ba ba zai gaya musu haka ba ba zai ce su je su shagiya ba ba zai ce su tafi neman mata ba a'a ta wata hanya zai biyo musu ko yace kar ka yadda da kaza kar ka yadda da kaza ko yadda da kaza ya zayyana musu ya musu zane wani zane ta inda dai zai ja su to su ko mala'iku za su lura su ma kamar yadda shaidanu suke lura shin a cikin hanyoyin ibada wanne ne yafi maka sauki tilawan qur'ani zikirin Allah istighfari salatin annabi sadaka kyauta gaida marar lafiya taimakon abun ah, ah, yawan sallah duk dai abin da ka saba ta nan ah, su mala'iku za su tura ka domin ka su tura ka ta inda baka saba ba su sha wahala sai a tura ka dai kai dai ka bauta Allah kar kai zaman banza abin da za su yi ta zuga ka kenan fasabbitu allazina amanu sai su ta su ta tura ka kar kai wasa wannan rai naka dai takaitacce ne ka samu riba ka bauta wa Allah kai kaza kai kaza kai kaza sai ka ji a cikin hadirin ka